أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لإله الغيب إياهم رجلة الشتاء والصيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأوله والناس الفاتح على الأسماء والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأكرمه بالله العظيم يا أئمة الشهيد إلى ما شهد المعلم وكأتي إلى بيت تأتي إلى سفري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعرف لكم من مكاني اللهم جل نبيك ورسولك عظيما وتشريفا وتكريما وقبل مقام محمود الذي وعده انك العزيز والنهايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اشف لنا ما تسمع الظنون ربنا اشف لنا ما تسمع الظنون وكل بالرحمه والعافيه برحمتك مالك المنير يا اكرم الاكرمين ويا اجل الاجلين ويا امام الغالبين ويا رب العالمين يا من امرك بينك ومنزول انما امرك إذا أردتم أن تكونوا مطلقون فهذا ذكر عند الآيتمون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سورة الشرائع وهو سورة قريش مكية الأمريكا بإدراكها وآياتها آياتها الوقت آيات من أول آيات بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش أين الله لا الغيب لأجل تأمين قريش عندما الشتاء والصيف saboda tsabawar da ƙorishawa suka yi malaita zamanin tsari da zamanin damana ko ko zamanin tsari da zamanin bazara ila cikin rindatar shuka da wasu irin zawon da muka yi na malaita na zuwa masauki su ɗauki kayan su yan shan su kai kuma su dawo su ɗiba su kai yamma su dawo wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarkar shawarar kakar annabi alaihi salatu wassalam wanda kamar yadda bayani da zo a yanzu insha Allah to tun da haka ta samu wanda da kan kanin ya ba a yi ba in mutum yana cikin matsala ya ga alama an riga ba shi banki ba shi bankare da shi ke da zai tsaye su ya sallama ya tsaya da mutuwa da mutum shi na a rigawa zan zai bar ba abincin ci ba abincin sha shi ke da zai ya sallama to shi ne zai shawara ta fito daga harshe mutum a wuzunari Allah subhanahu wa ta'ala shi duk da sun samu wannan canji ba irin da ba akan gode ga Allah فليأمر فليعبدوا رب هذا البيت. كما قال الله سبحانه وتعالى wanda ya mutu bai wancan canjin shawara da canjin yanayi da samun haka suka samu a kan kura a kan wanzuwa a makarautu ba ya kuma ba da bai to wannan ubangijin wannan tsari shi ne ka'aba wanda shi ne ɗaukakar su da wata wanda amincin su الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي لم يبدأ على da shi da su abinci yin juɗin ayyukan injiniyar saboda yunwa da ke zarar gida. Wa amalin kuma wanda ya amince da su yin sauƙin daga tsoro fa aka zalika. Allah ya mu haka da an yi da kurashin saboda tattara tsoron shawa ila zai yi da shi da yadda sabon da muka yi na malaika irin shani zuwa makka zuwa ƙarshen umar wani bai zuwa umar wani su ne kwarai shawa su ne makwabtan ɗakin kawa a wannan mahalli na kawa wani wadi ne ba na wani wani ne wanda ba shi kan shi kan wata zo da sabon wani ne zuwa da kwaruka zuwa kuma Allah ya ɗauke da su zama wani zama zama kowaye da kakanni su ga da abin da ga dukkan da wadata ta zama su koji ne mutum zai zai zo da tsawo kantila a yi min gaɗe ta hanta ta dinga duki a yayin mutum na aiki da gani ba a jin da tsarin da kasuwa da kasan marka sai suka zama cikin yunwa ko da yaushe al'adar kwanan dawa in wani yayin wata ba a yin cinci ba a yin shansha sai ya koma ya kaurace kauce mutane ya zanta zaman kaji ga shi kaɗai da hasara da rabuwa da hanyar mutane mutu sai ha shi ɗan abu na da shi kakar a daga alayhi salatu wa salam sai ta koyi da al'adar wannan a cikin da ku tashi ku zaɓa ma ku zaɓa na hanyar mu ja ku zaɓi mazaje in lokacin tari ya yi rubuta ruwa ƙasar yamma sai mu abinci in lokacin damana ya yi rubuta ƙasar sham ku nema abincin wancan ɓangare sai Allah ya ba mu aminci daga yunwa saboda kuma da hannun da abin da ya shirya a kan annabi alayhi salatu wasalam da Allah ya ciyar da su da abinci ya ba su abinci daga tsoro to da Allah ya umarce su a yawan kuma ne ba Allah ya zo da wani da wata tsari wanda wanda ya yi musu wannan da ya yi wannan duka Allah ya umarce wannan dama to marmakin su gode wa Allah akan haka sai kuma suka samu kuma ka ɗari uku da su su kawo muka ala shi kawa ko wace rana ga wajen za a huta marmakin su bauta ko wajen da tsari na muka ji suka tsara kuma ka su kawo shi tsarin kawa muka ala Marzala alaihi salatu wasalam ya ce wanda ina jin tsoron kada tsoron sha su girman kai ba da na ba ku labarin falon da Allah ya mana ita ita Quraishu suna wani wata inda muzafatin zulmani wata suna wata dabba da ashe ruwa ita bani karihin dabba da ashe ruwa tana ta san majirgin ruwa ta zubar da jirgin ruwa saboda karin da Allah ya mata ko da jirgin ruwa ya kai girman da kai saboda ita kuma ta kai girman da sai wani jirgin ruwa ko girman wannan tafsiri tafsiri ne na girma wai ƙoranshi ma wasu ne da girshi wannan dabbar za ka yi tafsiri na ce masa ƙoranshi kama a yi tafsiri to wani tafsiri na girma ne ba na karanta in wannan dabba ta ƙorai kirshi ta ta mamma jirgin ruwa ba a inda ka hana ita wannan jirgin ruwan ta rika illa illa idan an taru da hafa aminan nari sai in sun ɗauko abubuwan wuta sun haska mata an nuna mata ga wani abu ne mai girgiza ta to shi ke nan mai su zuwa an sai ta bishe da ban amma ita jirgin ruwa wa amma su bin kan jirgin ruwa ta da fataha in sai kawo da wannan jirgin jirga da shi kawo da wannan dabba girshu to kawai kawai nutsewa ta cikin ruwa haka nan yadda ita wannan dabbar kashin dabbobi ita kuma wannan kodin tana cin jiragen ruwa to haka nan kodin shawa ita ba suke canyi kalli duk wata kabila ta jingina ita ba ta daina ya zama ba a jin sunan ta ita wata kabila a yayin suka ba su kai tsarda to sai aka zo suna da tsarda ita wannan suna tana da martabobi da dama da falla duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare shi ya karanta ta kafa bakwai da tsarin da rubutu to ana da ba shi aminci da zama lafiya ko wanda mu karanta da bayan da ta kama da ko uku shi ko ana da zai kan shi zama da ruwa ba ana da ba shi hanyar da shi to hanyar da ba shi a rubuta kafa ɗaya ko kuma ko suna cewa da karar da ke gida ne kafa a kan ku zo kofar a zo ba ku kan baya da ya aiki ku sha ta ba a rawa da rashi na kada wanda suka mamanci karanta ita wannan a ita wannan sura wanda suka mamanci karanta ta lokacin da ya aka zauna cikin mota an karanta ta kama ta to insha Allah da ilimi aka ta sama da kai lafiya الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Thank you. أو حديث عن الإنسان وقنا مكتب أولا الإنسان أنا شعرائي تدريك المدين فأنا ما يقولون الدكتور من تبدا أبتين لا يبدأ الجزاء أي يوم الجزاء من يقول لا غيره فذلك الذي يدق اليتيم فأما يقول الله أن يدعو النبي معه فأما يعلم الأي أمر رسول الله عليه وسلم أنا شعر الذي يدق اليتيم wanda ya farko da tsere baya da wannan da bani wala ya farko ko ba ya faɗa ta nan da kai ne ba ma ga da kowai ala da alin duki ai ala da alin duki da duki da duki ne ya buri ni da wannan rowa ne kawai kawai ne wannan kawai ne wannan mina wadi wani kwallo da ba ya tabbata sai wannan mina ga masallata a yanzu waɗanda ya tsuku da za da ba su da zuwan masalla الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين وأنهم ساهون ما كان لأسرات الجوال والظلم قاتلون على الأسرين والسبوات الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الذين ولم يسمعون يراءون أي شيء فإذا أجل فإذا أمل فإذا أجل فلا يبيع كفلا كفلا كفلا كفلا كفلا kuma suna hana kayan aiki na wurin na aro za ka yi da cikin suka Allah ya ba mu wala da aro neman aron kayan aiki ya hana to amma wanda yake shi ne mai aron kayan aiki da tsirarwa wanda haka ya ɗan koyi zama illa a rashin mai da kayan aiki da rashin mai da bashin wanda aka ba bashi shi ya ƙara ta zama wadata zuwa da matsala to har da mu za mu fallon da aka ba mu a cikin ba da bashi da zarar ka zama ka mu ka bashi a wani kashe gashi nan me aka bi aka ka ta kan shi naira dubu ɗari biyar me za ka sana'a tsakaninka da Allah baka baka ai ina samun wadda kuɗi ka zaɓa ko da idan ka mai kyau ba ina rabewa da kaɗan ka da hanyar jira ko kuma a ba lokacin da in ya kai jira da bani to duk ka'idar da aka yi da wuya a ba mai cika in ba a yi kan hannu ba sai an gada ko da kore a kalai to ka san da ya shiga an taimake ka lokaci da kan ji da iyali ko an koma abin ya koma na raga ba haka nan ba da auren gona da wuya ka ba da auren gona a tsawon lokaci da aka ba da iyali yana da al'adar mu aka Allah ya wannan wannan rayuwa sai shi kai ya zama cikin shekara ko kuma ya rike ba amma da an ɗau lokaci sai ya rike hanyar da ya kama gona su koma ba da gidi duk hawan da aka bari ba a shi kuɗi ba to sai a wani da zama da waiwai wannan ɓangaren da aka yi ba sai shi amana da zo baya don haka masu yin waɗannan ɗabi'u wanda su tsoron Allah kuma da wasu Allah. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك mai magana kan alhairi ita kalmar kausarin tana da ma'amalin zama alkausarin alhairin kabiru alkausarin na da ma'amalin zara alkausarin kusurkan alkautar wanda ake da sha'anin zaman zama shi da sauran sunaye waɗanda aka ba wannan kalma da kausarin Allah subhanahu wa ta'ala ce a makiyatu an saukar da ita maka ayatu wa ayatu wa ayatu ayatin ayat yawanci bismillahir rahmanir rahim illa ila kal kawthara ya rasulullahi mun ba ki saukar al kawthara hadhihi wannan surat ma wani ce kuka amara alaihi salatu wassalam an saukar da ita ranar idi saboda sai bayanin martaba da Allah ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita يوم تكون فيها ورده عبد الله ما بدا ينشرها هو الآن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى لقاء يوم القيامة أربعهم بنات كان لهم يا ماتا نمر بينهم جلوك إياه يوم كلثوم ترفع من الزهراء ولا تشوف الغص أمامها إذا بقول ما يتشوف الغص don haka shi Allah shi ke ba da ganin dama din kowa ɗai ko ba ɗai amma ya ke bance da ba ta mallar da sauran ɗaya a zai ba wa da ita. Sannan yana da ƴaƴa maza shi Allah ya tsara da Akwai alƙalin wanda ke mai lakabi da awon ƙalin shi. Sai Abdullahi Musa. Akwai Ibrahim al-Mu'azzam ɗan ɗan malin Bibiya. Wannan shi ƙalin shi ne babba. shi kuma wallahi ana mai lakabi da alayyibu kuma shi ne alayyibu idan aka tattara zalibin sai haka sai zan an samu ɗayan ma zai ce ƴaƴan annabi guda biyar ne don ga abdullahi ga alayyibu ga ɗayibu sannan akwai ba ga ƙasin ga ibrahim sai su zama guda biyar sai waɗansu suka ce a'a shi abdullahi ɗin shi abdullahi ɗin idan aka ce abdullahi sai a ce kuma shi ne ɗayyibu ko ɗayibu تستجربه تأتي نبينا أولاده أربعة وهكذا من النساء بناته يا أهل الأرض والإسلام سوني غلام ملا سوني غلام ماتا to uku ne maza shi ake aka yi tifaki wannan guda abdullahi shi ne aka yi malakami da ainihin kuma shi ne ɗayo wanda bai zama kogi ba a cikin ilimin tarihi zai mai da guda ya ruga ba dai sai shi a nan sarrafa da ba yana da ya'ya guda su amma dai shi ɗaya shi ne shi ne ɗaya ya Abdullahi dukkan su daga zai Abdullahi ba da lumotu don shi aka haifa bayan samun annabta wata kuma yi masu aka yi suna ɗaya mai zafi mai tsarki kuma aka yi mashi suna tsarkakacce za a yi zamanin annabta don haka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zan babu wani ba annabi baya nai sai Allah ya ashi rayuwar ƴaƴa ne maza sun shiga da cikin kurciya jami'an baki daya don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban annabta da ƴaƴan annabi sun girma da kanu ake ya da su annabawa alwawu lil hali alhali ka kuma san ba wanda annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita hikimar da Allah ya yi ta an san rayuwar ƴaƴan su na kanana da wallahi da wallahi ya rasu ranar sallah babba sai Abu Jahl ya ce ko ku kuma ya san harbi ko ku wani dole mu jira ko kuma umayyar tsaro ko kuma asirin wa'in kamar ta wannan tsaro sai suka tsora cewa ai inda muhammadan hala mutum muhammad wanga da muka yi yankakken bayan daga duka alheri ba tare da wani kullu walidin kullu walidin zakarin arjahu ya mutu dukkan ɗalibin da yake sa ran ya zama magaji gare da Allah ya shirye to wannan ba a zarar za a yi gire shi to sai ba za a zarar sallar ba ya damu da wannan kalma wacce wannan gani a goma shi ga wani don haka sai wannan aya sai wannan sura ta roƙa a dai ga ɗan sallar sallar wannan sura kautar da mai kamar cin wani gaba da haka kuma wani gaba da baya mukirar kuwatar da abu an ambaci wani gaba daya yana nuna mafi almulafi kaji almulafi alkaji kaji wanda a shugar da magana ta cikin ruwan a ruwan magana aka sifar da shi wannan kayan mulayafin da zuba guda na wato albanin albur mawarashi da rashin sallah da hana haƙƙin Allah a cikin dukiya ne shi ba na da ayyukan ba da ba da ga ba da zuwa guda a cikin wannan zuwa alhairi mai yawa baila mai yawa kuma aka wace da ya sallah shi ya waccan waccan da bai sallah za ka kawo shi ba a san da zai rafi ka da ba ma rubuta lafi kuma aka wace da ya kowace layya kaga kuwa da ba kuwa da kuma hanyar da kafin shi kaga a yi ne mai zuwa ka kan balli wani kafin da su ya bayar da abu mai yawa don haka ranar wurin laita wurin hadara sai ta soke da kuma da kuma ɗari ya bayan hadiya ya ce ya yi masu majini a hadari ya yi masu majini ya la ya kurkar da jini mai yini kada ya zama kamar kuma mawar wani yusanyi da rasu kuma ya sanda saboda ana kuma wa ta'ala la ya kurkar da jini mai yini da rakan da lafi kada ya zama kamar mai cin sallah kuma ya so ya dabbar hadaya ko layya alayi da ya sarka da nama layya kada ya roba da sai nama da kayan alayi ya yi wasu layya kada ya zama su ne layya da kai da kai sanya da shi layya wanda abin da ka'idar layya lokaci ne wanda wanda ba ya da shi ya shaida to kai kuma da ake shi kullum kana shaida to yan rana guda ta ko kuma ka gama da rage da shekaru suka gama da kan kai sai in ka haka wani nuna na gode ana yi wa wani alama kada mutum ya hana haƙƙin Allah shi duka ne a wannan bayani ya gabata a cikin sura duha har ya zuwa nan dukkan sura da ka gani a karɓar mawuci ya hannu biyar da wasu masu zuwa karama ne an girma a cikin martabar guda a cikin a cikin sura duha Allah ya yi rantsuwa da bayan wani tsara cewa Allah bai ba annabi ba ka wani wani mutum guda ko bai ta annabi ba matsayin da muke kuma an bai ta da bila yana da sani ba yana ta yi duniya wannan girma da kuma guda a cikin da zan zuwa ko da Allah ya rasu shin ba Allah ya rubuce ka ba za ka ba hawa ka ji tsari ka an tsari ta mai da kai ne yadda da kai ya dai idan ne ka ba ka da shari'a ka bace da shari'a don ba a ba da doka ba aka ba da shari'a ta Qur'ani wannan girma da guda da Allah ya wa annabi Allah kuma a cikin kuma a wannan jama'a an girma a cikin girma wa Allah ce a wannan jama'a take so ka ayi shara'a da wannan ruwan da ke da annabi kuma Allah ya fara yadda nauyin da yake yaka eh an murka da nauyi ga annabi kuma an daga da Allah kuma Allah ya fara wanda suka cewa yin haka mai lafi ku shi Allah ya kamar ta hada suna da alaifa ka cikin ruwa ke nan guda a cikin ruwa isra Allah ya so ka mai da alƙur'an cikin isra duka da suka zaci halal kuma da rinjayar da shi akan mafi kule a kuka ne da yiwu da jira da faman kuma Allah ya umarci cewa wasu wani kare a da neman kusanci ga Allah don ba wai saukar tsoron saukar malaiku ba inda ba don haka ba ai kullum malaiku suna farkowa suna kai bayi a suna kai ayyukan bayi suna dawo ba ba da yake akwai wata martaba da aka fi shirin tsoron malaiku da su mutiya malaiku maza rahama wai da sun sun farko ana yana cikin kai bayi suna farkowa nan da yau da kare kuma ana ce wannan aminci ce a ta matsayin fashe a aminci da hudu a cikin kuma su bai ne kuma da ba su gaba wani Allah ya ba annabi girma ya kula shabbar bane Allah ya bai da makiyin annabi shi ne mai muni halitta wannan su ne yahuda kullum sai an yi addu'a an ce ne mutum in da za su mutu ba za ta yi da hafta a rai gairin mazmuni banda waɗanda Allah ya shi da hudu ne yahuda wannan bayani da banda waɗanda Allah ya shi gaba shi fara da sai da annabi na dan Allah kuma an mai da al'umma da su ne na hayar da rai ya yi halitta kuma aka ba su aljanna kuma aka ba su yadda Allah a cikin ruwan sun zani Allah ya ba labari ita wannan kasa za ta yi al'umma ta shaida da ma kamo da hidin amanin haini na cewa sun tsayu a kan bayan kasa har inda a gida da zafin zafin sha juye na miliyan arnu masu da wa rura. An sanya kasar duniya ta zama yi masallaci wadda ruwa in ba ruwa na alwala a yi taimama. To zaman mai da masallaci duk inda ta haɗa da yin sallah wannan kafin za su zama shekaru a yanzu ga yanzu za a jamu. Sannan kuma mutane za su zama da ranar jamu. Kuma akwai a nuna mutane nuna aikar su kai. Kuma za su yi wanda su kira shi don a yanzu da za a zama jamu. Kuma a kuma duk aikin su kai da alhairi ko ni zama ne kwatankwacin zama. Za a gwada wani shi da mai kafa Ka yi girma ta guda Allah ya rantsuwa da dawaki da bakan annabi masu zuwa yaki kuma ya zubar da halaka ne wannan dawakin ba da annabi kuma sun shiga cikin wadanda Allah ya rantsuwa da su. a zai da fara da yau cewa murmur gidan annabi shi ya fi kowa makari ba ma da takalmi ba domin ruwa da gidan annabi ya zama ta ba an da ma'aikata Muhammadu Alinki da gidan za ka sai ya zama Alinki al-Mahari ga murmun da aka saba wa a yin saboda dukkan halittar duniya ko wace ƙarƙarin ta kai ta wace hikima ta yi wa annabi domin haka aka kira murmun gina annabi an dawo a yin annabi a yin da shi an sifanta ta su da bakin da zoji guda aka ce masa masu yawan gudu na labahan masu ƙungi ga abubuwan cikin da kuma shuɗar da kurmatar da kan tsagon kwani masu makai hali zama hanta a zuwa ne zuwa haƙuri a cikin alƙalar kuma an ba al'umma da duwani kula cewa an ɗauka da wani ishe da rayuwa da za a wata al'umma da cikin rayuwa da zarta kuma ma'aunan ladar da kuma ta mai nauyi kuma makiyar zuwa ina da hajjar da za ka fi wuta da tsarin zahiri a cikin surar ta kafin a yanzu kuma an Allah da cewa wajen annabi za a gwada masa wata jarima don ƙara yi rawa kare a shiga ya yi ba da tsaka hankali a ce sai an gwada ma mutum mafi ga wata can tambaye da malarku dubu da ne suna suna daga suna zuwa zuwa yadda to daga baya a ɗauki kayan ana jewa ana jewa suna wani halin ana tambayar halin tilati shin ko kin ga wata kuma halin mai suna da alaikawo to ta gwada mata ainihin ainihin ainihin hakimi a gani na ainihin hakimi ta gwada mata kudin jahannama sannan a cikin kusa da jikira sannan a karɓar daga neman da ake wani kuka wa Allah kuduci kuma kuma da amai kuma a dukkan mutane suna cikin da dama da zaɓewa sai a rufe a rufe hankali wadanda aka zubanta Allah ke إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من يوم القيامة بكارك الأجل الأول ونذكر وبنتي لأيك الأجل دراسة الأنبياء ونذكر والميل على حقولي لإبادة على حقولي لجرسة على حقولي لمجرسة أجل كل ويل كل ويل كل يوم الآخر أوقات النبي أجل وبنتي على رسول الله أجل a cewa makiyin alifadar da wani ba ba na ba za a wata da kuma yau kyakkyawan wani ba kuma za a shiga da shi mota mai kare da wani da ake yawa jinta wata kuma a kuma za a kulle da koyar da shi ta ba da yau juna ko maki ne za a rike da shi wanda kuma ya rike da maka an an taba su na wani guda shi ne mutanen hausha wani suka ce za mu taba ka'aba za a gaba su ta ce za guda su su ga ko su ke an mai ayyukan sun mu shi rubutun tafsirin ya ta su da ba su Duba ta yi wa aiko da tsaye da awari da tsuntsaye da ma'azina. Duba ta wuce ana kiwon da tsuntsaye da kuma kwakwanyin jini da ya soya da wajen jini. Allah ya mai da kuma wakkar bayan da aka kiyaye. A cikin zuwan bawo da kuma an mai da a ruwan kahilar an mai da makiya a daga awa aka da kuma wakili. Mai hana abinci ga maraya, mai bayan sallah, haƙƙin lafi ma ne, mai hana haƙƙin al'ashin mutane. Yau ya fi kara ba da jirgoci wani kuma da za a da kuwai. Lokacin da aka girma a yau wata da kuma turai ko kula an girma a nan da zuba guda a kwashinta ko kuma an zuba da maki ne da wani zuba guda a kwashinta. To da ana ya mai da martarin magana ga ainihin cewa ayin kada ka damu na yaron ka Abdullahi Allah ya rasuwa mun ba ka alheri mai yawa. Mun ba ka al'amari mai yawa. Gautar shi ne ya ba wani gautar shi ne a gautar shi ne ya tafi a gautar mai kira da yin da Allah ya ce, Wannan darajar da wani tafi da shi aljanna, man shaka zuwa rama a rantun wanda ya shi ba zai taɓa kisa ba a abada. Farkon wanda zai ma shi wanda wannan wannan tafi da ga wata, har da kuma talakawar wannan al'umma. Masu imani a turmin a turmin masu dafi masu dauka wanda suka sun samu mawani ana ta bukatar ba الذين لم يتزوجوا ولهم بأولين بالوجه الإيمان ومن يمات من الزرع lokacin da Abdullahi Umarun Abdulaziz ya ji wannan kalma an faɗe su cewa tafiyar alkawar za a ma wani za su ma da shaɗe su ne talakawan al'umma annabi wa'in suke masu da shi da aka kawo wanda suke yi kasar sai dai wani zuwa sai ɗan ciki mai yi mai tsire mai daura jami'in kore ko ba a ke bai wanke ta shi ha ba saboda gaskin wannan jima haka an ƙarƙar yi mutu ya yi wani aiki a yanzu ya yi ƙoƙari a yanzu ma da shi wannan alƙawar shi ne wanda ta ko kuma ana ne alƙawar su alhairi kan su alheri mai yawa kalma a farka ce alheri wanda wannan alhairi kan su alheri mai yawa albani kuli a ƙasa hace wanda ya kai matuƙar iyaka a cikin kaiwa a yau shi ake kira a kyautar ki wani a wani a kyautar ne wasu ka ce alƙur'ani wa man yuka da hikimar da al'uta hanyar kafira duk wanda aka ba alƙur'ani shi ake kira hikima to an ba shi da yayi mai yawa wasu ka ce ana miji da nan a kyautar al'islam musulunci wanda ya gaba duk duniya ba shi ne ba ka da gurbin da musulunci bai kai ba har inda har inda musulunci musulmi ba su gaba shi musulunci ya kai ke rewe ko dai kana da rediyo ko kana da talabijin ko kana da waɗannan hanya na rediyo da sauran don haka dole kaka ga musulunci ka ga ci gaban da musulunci ya ba wanda duk duniya ba a taɓa samun wata manzanta da wanda an dare ba wanda ga duniya inda a san zama ba wanda don haka shi ne kira a yayin da yawa وكيل كنا أولاد بتاعي أنا أقدر أقدر أنا من الزريعة اللي في قولي والولد شيء من يزما من يتكن سكن بسبب النزول دليل التكون الأولى تبدأ وقت اللي أكبر كتب الأولى لا لا لا يحدث الأولى تبقى أي متعلم درس الله درس السياسة أولادا كثيرين سأل من كان ما يوزع illa auladahu min fatima kuma ga shi bai sauko wa wajen siyan na zalima ya annabi alaihi salatu wasallam mawatan fil alam wannan nan siyan na ba za su taba sauka ba a wani bajire cikin duniya wa wajen illa a kawalalahu min kai mayamuci ba za ka taba shiga cikin duniya ba a cikin duniya illa wajen sharifan sai ka rage wani sharifi mutum mai ilahi mai dangantaka da alaihi salatu wasallam a nan dai za a gane mutane da karkar ce ai yanzu ba shi bai to mutane ba su kan tabbata su ko da kwari suna karkar su rage darajar annabi idan aka ce to bambanta su da wata martaba wasu su wata ba su su sai ka zuci ai wannan magani ne ko su ga gida ai mai ra suna shan magani kuna don haka in gida wuta magani wuta wuta ba za ta ba ko gida don haka rashin kone wuta ba zai zama shaida ga shaida shirwai ba to masu wannan kalma suna karkarin tauye da annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani yin haka tauye ba kansu ne tauye ba annabta annabi kuma tauye manzantan manzon su ne da kawai daraja annabi sun manta kalmar larabawa ke cewa girman bawa girman majalci ne Allah ya ba da alheri mai yawa dukkan sharifai ba mu barka ko ko alheri mai yawa mabiyan annabi ko su ne alheri mai yawa fili ne ni duk mutumin da ya bi annabi a cikin addini ne to kuma dole mai yawa ga aiki ya tafi da biyan dole mai yawa arziki da kafin wani ba annabi duk ba annabin da aka fi to kuma annabi su ne mai yawa ga gariya ga annabi har annabi yana cewa yana cewa yana umarnin sahabbai ne da talaka mu talaka ku yi ta aure aure ku yi ta aure aure ku ta yi ba sunan mutumin anbiya zai yi yawan alfahari ga annabawa da yawan al'umma a ranar kiyama shi kuma sanin da ake kukan masu fatin jirani na cewa a karancin tawakkali ne in ba in lalura ta kama ba idan akwai lalura da kuma lalura su yi mazura a in babu hali to kuma ba da tsara to kuma ba da zargi amma idan akwai lalura da wadata da Allah ya wadata ka to ka ce kulli hanya haihuwa to ka kawo sunna Allah ya wadata ka Ban kira na nita Allah na cewa wata rana muna hukun aljama sai ka wuce ba a sun kullo kabiyarsu mai yawa tattashin kuma a tattashin kuma wani zafi ajiya sai an sai an gaba suna ta daga waya suna fara ko wannan abu ba ta zama a kuma a annabi ba ne da kake rasa alhamdulillah ga jama'a ta ina sa jama'a ta ne a da kuma ta a jama'a ta ne kowane yana guda a cikin al'umma ta yi sai ne gare mu da alama wacce ne son su yi sun a duniya gurran muhajjabi na masu ladda masu ladda masu madidiyar abin da ake kira a garinmu mai farin gero kamar al'adar mutanen da masu abin gaddawa shi wanda a garinmu wanda bakin kofato ne zuwa ƙauri yake da wani shayi in bakin doki ne a yi mafi shayi na wancan kala in kuma wani doki ne a yi mafi shayi na wancan kala to wanda shi ake kira a gano idan ya zama da wani da goshi to shi ake kira kullum muhajjar mai wani da mai lalla kullum ta sun da hango wannan alamar ta alama na wani karwalla shi ne wannan gehen guda biyu an wanke kawafin guda biyu an wanke hannuwa guda biyu an wanke hulka to shi yake kira mai danda fari biyar sai an da cewa la ilaha illa allah na nace da ubangi ka ba a bai ba mu wani jango da ba mu wace na ba sai suka shiga aljanna ba yin sani ba alamu sai wani jama'a kuma ta kullo kankanci da uku lankin lankin waɗancan ko sai wani sai an da ba suka sa rai kowa yana sa rai su ba a kuma da shi sai kuma da kuma a kuma da shi sai ce waɗanda da a kuma da shi kullum masu mai so wani mahajjari da masu kanta al'umma ta ce na nan da wajen ka'awa su ma za su ga aljanna bayan kare sai wani jama'a ta uku da ulur wata ta lokacin rikin uku wani zuwa gabata an da rukun an da kuru zuwa da ahalin jirgin a ayar kururukun shin kuna murna an da kuru zuwa da ahalin jirgin ya an kafa kan aljan da kashi uku duk ko al'umma a nan kuma wani kashi guda sauran ka zo zuwa wata annaba ne ba ɗaya kanu da abin da kashi da ne muna fata ne sai aka da su sai ahalin jannar ya kafa kan aljanna uku to kashi biyu za a kuma dani wani za su ga aljanna tabbas sauro ɗari da ashirin al'umma za a yi su abuwa za a ga aljanna to su ne waɗanda Allah ka mini cewa alhairi mai yawa kai ya ila kan dogara mun ba ka alheri mai yawa su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam الذين دخلوا الجنة بالتوجه وأيضا الجنة الذين أنك عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم أكرمك الله وأنا تعالى ملائكة قال شيء يزري أكا يتاري فتوبة بها يماتي كاو فنشو كما الله يبامو على بركة هذا ما نفوك كلام فرطو يوشي تنبيا في عليه يوشي فأنا ما لينا صاحب كمكا أن ينشي تشبه يعني جميل أبن أشيكي مريبا حركة كاسوانشي a ibada suna da hujjoji da dama waɗanda malamai suke gabatarwa wanda bayanin su zama guda yana da wuya amma ana manuniya ga yota don milikan annabi wanda mukan sani in ce wata yawa da jama'a shi ne yawan bashi ka ba da naira dubu goma ranar mai kawa a mai kama da dubu goma sha biyu ko sha biyu to ko naira goma aka ƙara ma samarwa ba shi ana ba da shugaban Allah. To idan ka tafi an biya ka, to kana jin hanyar Allah kuma ka sa a mai da Allah ka bi. Don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mutum da mummunan sakamako. Waɗanda ka ce ba, su ne waɗanda Allah ya ce wa, su ne waɗanda Allah zai yaƙi da su. Shirya Allah ya ce yaƙi. Su ne masu ce ba. Don haka waɗanda ka ce ba, su ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya bari. Duk waɗanda aka ba ba shi. duk tsoron Allah su rinka mayarwa don mai don gaba a gidajen ba kada ku rumba da mawadata rashin mai kan da bashi ya hana mawadata ba da bashi don haka sai su hana al'umma ga kada kuɗi banki ga su bankare amma a zo neman taimako kana jin tsoron ka baya a kima gaba ka ga wannan alkai da daga kai ka hana a yi ma kuma ka hana awa wani don haka wannan bangare sai aka sani na riba to sai riba ta ribar farin abin da ke kira da farar shi ne a ka ba da wani abu na wani abu na abinci a ce a mai kama da wani wanda ba shi ba ko a mai kama da shi amma ba hannu da hannu ba misali ka ɗauki abinci ka bayan ka ce misali ka ba da dawa ƙaura ƴan farke sannan ka kuma kana jin a kawo ma dawa a ka ba da buhun goma na wannan yafarkin a kawo ma dawa buhu goma buhu sha ɗaya yafarkin a kawo buhu goma sha ɗaya na more to in kai haka an yi ba shi da ruwa shi Allah subhanahu wa ta'ala da yafarkin da ya kaura da musulma da tabbar masu da ya don haka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai halatta a yi haka ba amma in kuna son kauce ma haka to sai ku bi hanyar da Allah ya ajiye ku yi ciniki da kuɗi an sayan ma da kuɗi ka biya kuɗi a kawo ma wadda kai kuma za ka biya da kuɗi ita ce an kai murmurar ko da misalin zai kama haka ba a dai yadda za a Allah amma ka ɗauka ka ba da buhu goma sha ɗaya ka kawo ma buhu goma na dawa ta kudu to an yi riba don haka haramu ne wannan ƙari ko kuma riban misali riban misali shi ne a yanki na ce na zinari ko azurfa ka ɗauki kuɗi ka bayan a shiga gida a ɗauko ma waɗanda a baka to wannan ɗan jinkirin ka yi a shiga gida a hito a daga haram abin da aka buƙata yadan biyar hannu da hannu idan yi kalmar da zinari wanda duk zinari guda ga ƙa'idar canji ya auni dirhami goma duk zinari guda ya auni dirhami goma to sai a zo ka aji dirhamin ka guda goma bin teburi ya da dinari ne guda kadiba ka ga dirhaman gana ba na ne nune ki kadiba ka ga dinari ga la yayi ne ki to ba ku to ga dirhami ka goma ga dinari ka guda an yi hannu da hannu ya shi na kai ba a yadda da jinsin abu guda ba ka bayar da shi a bankanin da shi haramun kowa ya san dai dawa to ka ɗauki dawa ka bayar misali kamar yadda muka bada misali kamar yadda misali muna da yawan sosu wanda masu sai da shi suna sa mai magani suna kuma yi wasu abubuwa waɗanda kamar aure waɗanda zai zan yana da martaba to ko shi ka samar da shi haramun ne ka ba da tiya guda ko kuma a ce ka ba da kilo guda na geron soso bisa ga a ba da kilo biyu na geron bahaushe haramun ne to aka yi a sa a mishke suna tiya da tiya kuma hannu da ita ka'ida amma idan aka saba aka ce ka bayan yanzu sai an jima ka ansa an samu riban da sati in aka bayar wannan yanzu na wannan yawa kuma an yi riban an yi riban falal riban falal wannan kuma shi ba haramun duk waɗanda ribobi waɗannan bangarora guda uku haramun ne a da gero da dawa za mu yi guda a cikin su sifar su guda to suna da bambanci Ah, mu da manoma mu da karanta kocin da ta misali sai manomi nake sai mai kuɗi zai ce zai sai gida dubu sha bakwai bakwai har ta kai lokacin ta kai ta kai dubu ashirin da bakwai to shi an san kuɗin da wannan shi da kai a tsakanin an san kuɗi da shi manomi ya bani ne noma ya samu aka rubuta samu ya hukunci shi ke
wato ka ba da an sayan ma da ke an sayan ma da gida an sayan ma da gida an fahimta an sayan ma da gida to yanzu a fahimci a guda maganganun ba guda ba ne amma ba da guda ba a fahimta wannan kai ne ka ce wani da an na ba za ka sayi buhun gyaɗa goma da kaka sai ce a a duk abin da halin kaka ya yi shi da sai to wannan ba su illa na biyu a a na sayi duk buhun guda abin da zan saye shi naira dubu goma kada ka san mashi ga kuɗinka ina shi ruga to wannan yarjejeniya ba illa ba ce saboda ni saboda taimako ne akai an fahimta babu da mafalwa taimakon an taimakai an san mai bisa ga ya san an raga mai zonni don kai kuma an taimakai ka baka da hali an baka son kai kuma wannan ita ka'ida an yi san shi ya gani in zama ka fara bi ne kan mai ai in ba ta yi ba to kuma wannan matsala ce wanda ni magana ta rubuta ba balle in ba da amfakar amma su masu gudanar da al'adun in ba ta yi ba abin da suka san ana gudanarwa da yarjejeniya na irin wannan to in za a yi shi ne ala ayi hali abin da aka bukata duk lokacin da a kulla hulɗa to a ƙarshe a tabbata an kiyaye dokar da Allah ya faɗi ba kan kace mata ba saboda mai kada a ba da matsala a saba ma Allah ya zan an fata abin da ba a yi yanzu matsalolin da aka biyar a cikin waɗannan musamman 'yan kawai ka kalli ba shi ne aka bayarwa amma matsalar da ake na haram ba su da iyaka yawa don haka to amma su masu ba shi gaba sun saba da yan kawai kasa kalli don kawai kasa kalli dubara ce aka Allah su bada wata ala da farko turmi guda ga ta ce ma nawa kasa yi kaza an kasa yi an kasa ma to bayan an ba a kuɗi shi ne kuma kai ka sayo an zai ba da shi ba shi to kuma an baka shi ne da sai a ce kuma kawo a sayo sai a sayar saɓanin cikin da kasu to ka waɗanda wasu dubaru ne dai kurin an dai an yi dai ba da wasu da ruwa su ba da
a tsaron kallon hanyar da cikin ita wata tambaya ce wani ne ce na sayi naira dubu ce ai ko ni ba su yi ta ba su yi ta ba a ta ci da ɗan kare su shi ne wani hukunci
a shi tsari ga sai da abin sayarwa malamai sun ce a kauce ma cinikin murabara abin da ake kira cinikin murabara matsala gare shi saboda duk abin da ka kashe sai ka mutu da ya kai kan fawo da ya kai kan ɗauko da ya kai kan kawo kan aji sai ka nuna ko ni ka tsofaci sannan ka tare misali ka tarar da nan ka je ya mota ka ce dan dole ka so mu ɗari ka ci kodin to wurin sayan leburorin da ka tara waɗanda ka sa suka yi aiki sun ci kaza an biya ku kaza ka biya kuɗin tuta ka biya kuɗin leburori ka biya kuɗin masu gari duk wani haraji da aka biya ka biya sai ka zo ka tattar lissafi kuɗin suka kama kaza to sai ka watsa waɗannan kuɗin cikin kodin to ya ka watsa sai ka ce kowane buhu yanzu ya kama kaza to amma ha a sani duk sanda ka kuskura kai kare ko naira ishirin ce to ka ɓata dukiyarka shi yasa malamai suka ce ba su yarda da aiki cikin mura ba a aka dai sai ka sau kayanka ko faɗuwa ka sai koko in ni ba ka samu halali ka shi ba wai cewa ka zanen tsaro ba don haka cewa ko ni ban sau kaza ba shi hali ba abin da ba ka ba ai ka kan sau kayan naira dubu goma idan da zuwa ta kama ka sai dubu takwas ko tara don mi kuma in ka sai takwas ko tara din kuma sai ka gode ma Allah don akwai wani wanda ya san kasa da wani kasa
Allah ya saka da alkhairi wannan abin ya kai don wanki ya sha ya hukunta abin shi
to wannan ya zuce ta in dai ba biki ne ana biyar ba da rigula
wannan mutum ne mutu sauran minti goma ba a sha ruwa sai al'ada ta zo maka za ka zama na ya hukunta abin sha a an ji wata abu rigula
Sauran sauran minti wannan tambaya ya hukuncin wanda an karka da gida ba gidan uwansu ba ba gidan uwansu ba ko an su kawo shi to bayan mai gidan ya rasu mazaje suka dafu suna son a raba gado sai kun koyi kun gazon da ke su ba ta haka da ba ai da gona da gida sun zama su ciki za ku kuma da ya hukunta wannan matsala to ban fahimci magana ina son fahimtar shin wanda ya ruga shi wanda an ka zannar dan zama gari banza a koko siyan mai gida
riko ne an kai gida yanzu da ya yi wa kanta rubuta shi lallai akan guda shi kowa ya san al'adar kasar ƙasa ce wadda magabata sun saba da zaman girma da arziki daga cikin na zaman girma da arziki akwai waɗanda su ba su haihuwa sai su ɗauko ɗiyan kanne ko ɗiyan yanne su rike ga hannu kuma duk abin da ya kamata shafar na arziki a yau to waɗannan mutane yana daga cikin abin da annabi ke cewa wasu da su fahimta da bila sun san illa sadar da zumuntar da ba a sadar da sai da uwa ko uba to abin da kai suke kowa ya sun gina to kai da da ka taho bai kamata ka rushe wannan wannan tafiya ba amma idan kuka tafi da haƙƙin ku ne amma ku ku kar ku manta haƙƙin magabata tun da su har suka rubuce wannan dayar ta ba kuma sun san akwai ɗaya magana da ne to ga al'adar mu na kasa hausa duk wanda aka kirki haka ana mai karimci ne mai abin girma kowa ya san haka ba abu ne wanda abu ba don haka yana da kyau wanda suka tsinke wannan ku yi abin girma in kuma shi wanda aka zauna ga gidan shi kuma shi ne aka yamma wani kaso mai yawa ga iyan gida na bukata amma matsayi an ce kawai ya zanna to shi kuma kada manci girmawa wanda uwayen waɗannan nan mai a zo da baya da dire ya zuci da mujiya ya nuna su waɗannan iyan gidan ba su dace shi ma an yi haka mai kyauta don haka duk kowane bangare ana neman cewa wala kan wani farla bai zaku kar ku manci farla da wiko da Allah ya yi tsakanin idan ka samu dama kar ka sai da maka kai kadai don haka bai kamata mu yi samu dama ya wanda shi kadai yana da kyau waɗannan abubuwa da magabatan suka saba yi na ɗauko iya iyan yanne ko iyan kanne ko kuma makwabta ko masu kama da haka a mutunta su idan dukiya ta taho gado ya taho ido ya rage a bayyana hakan ya hakan ba a mutunta magabata ba ba a sanin suna rayu ba za su bari ba to bai kamata bayan ba su nan dama al'adar ɗan adam yi ma goshi ya ƙi ma ƙera shi ko al'adar Allah ya yi ma ƙera ba wani da ya goshi don haka ɗan adam yana da kai ba ka rinka yi ma ƙera ba zai goshi ba mahaifinka yana nan ka san yana nan ba a san gona da aka ba wani in yana nan ba a san gidan da aka ba wani kana jiran da ya tsanyi su rasu kasar da bandi domin kai haka fallar da za mu samu iyayen naka ka fawwatan mafka masu wannan don haka yin haka tuta mara ladari yana daga cikin a wa'in famu a halihi ma zantar da alkawarin kowane waɗannan abubuwa bai dace ba waɗanda suka samu dama to rinka walwalar waɗannan alƙawulla sai abin ya zo kai ma a kwana a tashi mai yawa duk masu walwalar wannan alƙawari sai an damƙa masu dukiyar sama hale hale amma ƙarshe cikin ƙarfin lokacin da su tabbawa a yi sama maki wai duk ina gonakin da wani kada duk ina gidan ta ko hila ya wani kada to an tadda alƙawulla iyaye to shi karshen shi ko Allah sai shi tun da kai ma baka ban ma magabatan ka ba ni ko ba zan ba zan ban ma baya gare ka ba to sai Allah ya ashi kayan da ya bayar don haka masu ya haka shi tsoron Allah Allah yana nan da yana ce sai an mutunta iyaye Allah zai ranka in ba a tsaya shi ba mutunci Allah zai ranka ai al'adar magabata wanda suka gabata al'adar magabata duk lokacin da kai misali in kai aslan wanda ba na gidan ba in ka ce tsoho ko tsoho saboda zaman yau da gobe ya kamata ka san matsayin ga da nake da inda aka bari da ka yanzu kai cikin yaran gidan ka akwai wanda kamar wani an sauri gare ka in sai na rubuta ka dana baka a ba magana saboda ni saboda su gare su ko da wani bai yiwa yayin da suna ka an dauke ga gidan ko da wani ba wa tsara a walwale wannan zumunta ko a walwale na haka
Allah ya saka da alheri. Wannan yake malam fatan ta sha ruwa lafiya shi ne ke da azumi. Ko so ka haɗu da wani gurin ke da ana azumi ya ke da a bani malam ya hukunta azumin shi.
sai wannan magana ce kana ganin ba da yi da gaya
Wannan yake gina wata shi a malam. Allah da yaro marasa da kowa. Wallahi ba da yana cikin kuri da ta ji a hankali har ya fara ɗauki da kuma Allah a taimaka mana da addu'a.
Allah shi da Amin. wannan ma kuma a so a ta gaba da shi a kan kallawo yana cikin damuwa duk lokacin da kai kula ko ya kula ko ya yi zaune ya ta gudu ya kama tunani sai hawaye cikin da zuwa mala ta kuma kamar da addu'a da za ta yayi na wannan fasara
addu'a da kuma da yi zuwa sun da wani da ka abun da za mu yi da shi abun da za mu yi da shi sai ya fara da ba ko da dari uku da hamsin a dari uku da sha ko dari uku da hamsin ko kuma duk wani da dari uku da hamsin wanda aka ɗauka su ne insha Allah duk halin da zai ci na dai yayi to Allah zai kawo shi dauki Allah zai ba shi kaita
wannan ma a so a yi kamar a yi gidan su akwai dawaye mala sun kai kimanin su biyar suna nema a so Allah ya ba su mala wannan ma kuma a kan kallon bayan kare su da ta sa a gani wasu tana neman a yi masa addu'a Allah ki ba ta haihuwa ba ta haihuwa da sauran gobiyo da Allah bai ba haihuwa ba Allah ya ba su. Kula ta ayi da za su goma goma ga annabi.
Allah ba mu lana kuma lana. Allah ba mu kuma Najeriya lana. Allah ba mu kuma gaban lana. Allah ba mu kuma kan zama da lana. Allah ba mu kuma da lana cikin aminci da amana a kan da ya ce da shi. A wannan da zaka yi lana a wannan jiya.
Ba an ce a kira da al'umma Allah ya mamala a kwakwar. Basira da suwa za a yi da ra'ayi da shi gobe insha Allah karfe tara Allah shi ba ka samu shi. Ba na a kwakwar basira.
وكان كما كما أعلمنا جهاز الإسلام قال مش مباين مباين على أيام على أيام إن شاء الله أيام الأموات ألم نشرع لنا جاء من يقال كما سوق هذا الخير من أدرى الله يجعل قبر الجزء Amin.
karanta ruhuwar lafi ko hadiya ga iyayen mu Allah ya manta mu ruhuwar lafi ko bismillah hadiya ga wadanda ka aikowa a roƙa ma mamatan su gidani Allah ya manta mu Allah ya karba da lawar abubuwan Allah ya sa wadanda cikin matsala Allah ya shirya da cikin ni'imar Allah ya kare قل هو الله لا اله الا كلمه وسلم وقول بسم الله جميل الا تدعوك الا الله ألم نشرح لك ذلك الألبوم من أربية الله بأن عنك الكتاب على رأس أبيه وأبيه Amin. Wanda ya kawo sanar wanda na'iza, an ci wata basira saboda ko da misira ana tsanin za su halarci da na'iza amma ba su san ko wata basira ba. A zo a yi bayanin ko wata basira ce za a ga na'iza gobe ɗari da insha Allah.
آية الكرسي ألا تكتب لنا جلسة Amin.
آية الكرسي لكرجاء وفاجع كلام ينزلك على رأس أبيه Amin. Basirar kowa kwatarkwaci.
كانت آية الكرسي إلى من خلق الناس وأن حكمت عليها كلام ينزلك على رأس أمين عالم الكرسي Amin.
إذا جاء نصر الله كما هو وأن الغمرة وأن الشريرة والدعاء لكل أما لن نبعث الله على رأس أبيه Amin.
إنا إلا كلكم خلق الله وألا بعض الأمراض عبادة وقال كانت عادة ثم يجري على شمل وقاء له الله سبحانه وتعالى الله وألا نرى سيئتنا على وجه كثرة Amin.
آية الوجود وكانت عرفنا إذا جاء قوم تكون لك أن يعفى أرضا أن يعفى أرضا
الدنيا تعمل على الكوى الذي يقال ولا يملا يوم يجب عظيم من الغرور على الثاني مذكر المعتل السمع الأول على الثاني الأول الذي يقال المكمل على مدار المقاطعة واحد والثاني مريض على الأخوات والثاني مريض على الأخوات والثاني مريض على الأخوات والثاني مريض على الأخوات وقال لنا Allah ya bada. Fatiha da Salatul Fatih.
اللهم يا من أخذ الجميع وأخذ الجميع ولم يعز الجهيل ولم يعز الفكرة ولا يعز القبول ولا يعز الإجابة ولا يعز القبول ولا يعز الإجابة ولا يعز كل مجرى ولا يعز كل شكوى ولا يعز الصبر ولا يعز المن ولا يعز الأخلاق ولا يعز الدين أخذ الزكاة ولا يعز الدين ولا مولانا ولا يعز الزكاة ولا شريك لك ولا يعز ولا يعز الناس